أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إخوان مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar ruba shago a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin lahadi wanda ya daidai da goma sha tara ga watan bakwai na musulunci watan rajab hijira yau na da shekara 1446 daidai da goma sha tara ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2025 idan ba su bibiya ba su manta ba a darasinmu da ya gabata karatu ya kamu ƙarshen babu ma ja a fi anna ba'adhi hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babun da yake bayanin cewa wa'ansu daga cikin wannan al'umma manzon Allah ya bada labarin za su dinga bautar gumaka ko su dinga bautar wani Allah kuma wanda shaida ta tabbatar da wannan akwai abubuwa da yawa da suke zama kishiya ga Allah wajen bauta musu ko kudiri ko ba su matsayi irin na Allah suna nan da yawa so da kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wancan maganganu saboda shekara dubu da wani abu gashi kuma gaskiyar cewa shi annabi ne abin ya tabbata da shi shekara sama da dubu da yin maganar kuma gashi abin ya faruwa kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to mun kawo ƙarshen babin har masa'il nasa duka mun karanta yau insha Allah za mu tashi babu ma ja'a fi sihir babu ma ji a fisir a feji na 48 fejin littafi na 48 wannan kuma shi ne darasinmu na 20 daidai a littafin sha maliki cewa babu ma ji a fisir babu ya zo zai yi magana game da sihiri sihiri yake cewa tsabi kuma shi ne ake ce masa rufa'ido ake ce masa saddabaru duk sunayensa ne wani a fassarar hausa da za ka fi ganewa shi ne abin da za a yi ya fidda ɗan adam daga tsarinsa da Allah ya halice shi ɗan adam Allah ya halice shi da wa'ansu ɗabi'u ko halayya da inda ba matsala aka samu ta larura ba ko ta jarabawa daga Allah to dan adam Allah ya halice da wannan miza din to amma sihiri zai iya jirkita wa mutum hankalinsa ko ya so abinda a ɗabi'arsa ba zai so shi ko ya ƙi abinda a ɗabi'arsa ba zai ƙi shi ba ana ganewa ko ya yi yanayin da a ɗabi'arsa ba zai wannan yanayin ba duka sihiri ko tsafi iya sabbaba wa ɗan adam ya zama haka wani a haukata shi wani a sa shi ƙauna ba gaira ba dalili wani a sashi kiyayya ba gaira ba dalili wani a sashi fada wani a kurumta shi wani a makantar da shi wani a mai da shi wani shiri-shiri haka duk tsafi iyayen wani kuma ba hausa yake cewa dama tsafi gaskiyar mai shi duk mutumin da ya ba da amana da sihiri to shi kenan zai masa abin da yake suka amma kuma zai halaka zai je zuwa ga azabar Allah sai ma yake cewa ƙaunin lahi ta'ala Allah ta'ala yake faɗa a alƙur'ani Allah yake cewa laƙa da alimu lamanista rahu malamu fil akhirati min khalaq suratul baqara aya ne namba 102 magana ta taho ne tun daga maganar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yaturuhum wa la yanfa'uhum sai ce wala qad alimu da mai sura cewa Allah ya ce shi annabi Sulaiman bai kafirta ba da ake ci hatimin annabi Sulaiman ko kaza mulki irin na annabi Sulaiman ko kaza bai bai zama mai mulki wasu da hatimi a gonsu sai da waye to sai Allah yake nuna cewa wannan duk sihiri ne tsafi ne annabi Sulaiman Allah ya ba shi mulki daga gare shi ba tare da yayi wani sihiri ko tsadi ba yasa ya ce wa ma kafar Sulaiman walakin na shiyadi na kafa shedanu ne waɗanda ake sihiri da su suka zama kafirai yu'allimuna nasa sihir su shedanu suna koyar da mutane sihiri wa ma unzila alal malakaini bi babila harut wa marut ba mu saukar da wani sihiri ko tsafi kan wa'ansu mala'iku da suka sauka a garin babila ba a gane ko wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitna fala takfur shaidanu da ake yin tsafi da su ko suke zama sinadarin zartar da sihiri ya tsafi a galibiya shaidanu ake tura su wani abu su juya kwakwallar mutum ya haukace ko su zama mai wata guba a ido ya makance ko su zo su yi masa wani abu a kwakwalwar su rikita mai kwakwalwa ya zama mara hankali duk ana haɗawa da shaidanu ne wajen wannan shaidanu to su shaidanu bayan da za a yi siwa ɗan adam mutum wannan aikin har sai sun bayi wani sharɗi na gabirci ana gane har idan boka ya ɗauki kwangila cewa zai haukatar da wani ko zai sabauta wani ko zai lalata wani to ba zai je aikin ba za su yi haɗin gwiwa ne da shaidanu idan shaidan ya zo boka ko masihirci ya faɗa masa bukatarsa wane na gu kaza muke so aje a lalata rayuwarsa ko to shaidan sai ce eh zai yi amma iya da shar aikin da aka bashi zai amma sharaɗinsa shi ne wanda ya zo neman aikin sai an sharɗanta mai ɗaya daga cikin ayyukan da zai bar musulunci ko ya ce ta ƙur'ani da ƙafa ko ya jefa ƙur'ani cikin najasa ko ya daina sallar la'asar ko ya daina sallar juma'a gaba ɗaya a rayuwarsa ko ya dinga zama da janaba kar yi wanka na janaba to dole sai an ɗora shi akan wani al'amari wanda daga ya hau ya zama kafin shi ne wa mayu alimani min adin hatta ya kula inda ma na nufitiyatu balatik shaidanun ne za su faɗa boka ce mu fa harka da mu fitina ne ba kar ku kafirta ma'ana bin mu kafirci ana fahimta duk wanda suke ta'ammuli da shaidanu da aljanu wallahi sun matallahi akan hanyar kafirci su tunda Allah ne ke hakaito wannan alqur'ani duk shaidanin da zai zo a bashi kwangila ta haukata wani ko sabauta wani to sai ya faɗa wa bokansa da wanda ya ji wajen bokan inna ma na hannu fitnatin falatiku ta yi ta'allamu na minu ma bayan fari kuna bi bainal mafi wa hauti shaidanu suna ƙulla ƙullele ne ya inji Allah ke su sauko wata ƙiyayya artificial tsakanin miji da mata arabarsu kana son matarka kamar ka goye ta kamar ka tanɗe ta da baki amma in sihiri ya yi sihiri ka tsare ta gaba ɗaya ba ka fata zuwa tsare akwai sihirin da ake yi na mata walla sai ka ji matar kare ta wani kusa da kai tana wani warin jama ko warin wata kazanta ko najisa kuma shaidan din aka turo shi wafa mata wani abu amma shi wanda ya yi wannan ko wanda ta yi wannan sai an ba ta sharɗin su dabar musulunci ana fahimtar wannan ana sihirin da zai raba tsakanin mata da miji akwai wani bawan Allah malami ne ma ke ba mu labari cewa shekarar da ya je aikin haji ya ga wani abin mamaki ya ce suna zaune bayan sun je maka an yi dawafin kudu an je an yi dawafi na zuwa zuwa maka da sauƙi umara sun koma masauki sai wasu mata suka zo suka same su cewa ai ga wanci a cikin mu tana ce ita ba daga ka'aba sai malami ki ta wannan wata irin magana ce makawo ce ta gomi sai suke cewa wallahi mu ma mun yi mamaki amma ta nuna ce mana mu ba daga ka'aba ba har suke cewa ga ka'abar nan mun yi dawafi mun zagaya ga ta nan muna gani ita ce dole ba daga ka'aba ba abin wasa wasa wasa malamin yace a kirawo matar a kirawo ta zaune da yace ke wai da gaske ne bai kaba ba tace wallahi ban kaba ba ni dai nazo maka amma ban kaba ba ko ba ba makance kike ba idan ki bane ke da matsala tace wallahi idan lafiya kalau yace to da Allah ni da ke ne ina so ki faɗa min me kike wa Allah ne ba daidai ba na san dai abin zaka ba ta yi tsakaninki da Allah da matsala me yake wa ita ce ita dai ta san lokacin da mijinta ya aure ta ta sami wata mata a gidan da 'ya'yanta da ta samu wannan mata a gidan da 'ya'yanta sai kawai aka kisa kitsa mata ta je ta yi sihiri a raba wannan matar uwar gidan su rabu da mijinta zauna ita kare a gida ta ce wallahi ta je wajen wani boka aka ba ta laya aka ce a samu bakin gawa da ta mutu a sa bulayar a bakin gawa a haɗa baki da masu wankin gawan a jefa layar a bakin gawan a mata wanka da ita a da ita jabi ne ta da ita ta ce ta yi hakan kuwa ta ce a taƙaice wannan matar da ita da 'ya'yanta tun da aka yi wannan sihirin wallahi ba san inda suke ba mijin ko bai ce ina matata ba wani abin mamaki gidan iyayen matar ma ba su tambaya sun ce ina yanzu take ba ta tafi ba ma mai tambayar ina wanci ina fata kun fahimta magana kamar kai ne kake da yaya gidan aure la qaddara la ce irin wannan jarabawa ta same ta a ce yar ba ta gidan mijin mijin bai zo ya faɗa ma ba kai baka je ka ce ina ya ta ba har abin ya kiriri ce ya tafi kawai ta zama nasiyan mansiya kamar ma ba a halice ta a duniya ba ta ce kuma har yau ɗin nan ba labarin ta ba labarin yayan ya ce lalle ba za ki ka'aba ba kuma haka malam ya ce lalle ba za ki ka'aba ba domin kin yi aikin da ya fudda ki daga da'irar musulunci so daga irin wannan misalan suna nan jingim masu da'awa suna da jin irin wannan bayanan wani wallahi zai saki matarsa amma ba a hankalinsa ba za a juya mai da hankali ya saki matarsa domin tsafa sihiri wani suna tare da yaronsa shekara da shekaru za a yi tsafi a raba yaron da mai gida kuma wani laifi hatta ɗa da uba ko ya da uba wallahi sihiri iya yarba wani zaka an bai nan ko kuma da yawa yan boko kuna kwana ne haka kawai ba a zakar ba neman kariya a gaskiya ne ko yasa kuke da mata daidai ha ba haka ba ne yasa da yawan ku mata daidai gari ku sai ku yi haƙuri saboda haka in har ka ce kai ba za ka yi azkar ba ba za ka dawwami karanta alƙur'ani ba ba za ka daina jin kiɗa da waƙa ba ba za ka dinga ba za ka daina sakaci da barin janaba a jikinka ba wala duk sihirin da aka masa ya kama ka kuma bi wannan duk sihirin da aka ma wala sai tasiri ya kaga in dai kullum aikinka jin kiɗa da waƙa da kalle-kallen banza da sakaci wajen karanta alkur'ani da sakaci wajen azkar na safe da yamma da rashin karanta azkar shiga ban ɗaki fita shiga abin hawa fita da sakacin barin janaba ta daɗe a cikin ka baka wanka ba to wannan iyasa duk abin da aka ma nasiri ya tasiri cikin ka amma za ku ce zaune da mata ɗaya na san ba kuɗi bane ba ku da shi kuna da kuɗi kuna da yadda za ku yi amma wani ya ke shekara talatin da mace ɗaya wani shekara arba'in zai da mace daya kuma iya da yadda zai yi auren wata hudu baban za ka barka ba wallahi ko abin yayi nauyi ne a suna yin abin da ma yafariquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah amma Allah da yake shine alqahhar yake cewa duk abin da aka yi na sihiri yayi tasiri a jikin wani to da sani da ba ban sani bane haka Allah ya ce duk abin da aka yi na sihiri ya cutar da wani ko ya cutar da wata to Allah ya ce da sani na aka yi abin na sani ba ban sani ba dan na jarabi mai sihirin kuma na jarabi wanda aka wasu an gane ko wa ma hum bi darina bi min ahadin illa bi iznillah wa yata'allamuna ma wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'u shedanu suna koyar da bokai da masirta abinda zai cutar da su ba zai amfane su ma yadurruhum wa la yanfa'u wa laqad alimu lamal ishtara haqiqa alimu sun sani su bokayen da masirtan lamal ishtara duk wanda ya je ke mu'amala da tsafi da sihiri nan ba na saya bane an gane ko ba siya bane in dai ka zamto aikin ka tsafi da mu'amala da tsafi da sihiri da masu shi to Allah ya ce malahu fil akhirati min khalaq baka da ko dan kankanin rabo da ake samu a lahira in dai rabo ne na samun rahama da jinkai da aljanna to baka da shi shine malahu fil akhirati min khala'a min hazzin dukkan rabon da ake samu a lahira a samu rahama a samu gafara a samu aljanna to duk masihirci da mai sihiri ba da wannan rabon da Allah kun ga magana ai ba karama ba ce an gane da kyau wa qawluhu ta'ala Allah ta'ala yake cewa yu'minuna bil jibti wa taghut su masihirta ko ɗan tsafi suna imani da aljibti wa taghut aljibti wa taghut shine Umar dan Khattab yake cewa aljibti as-sihr fassara da ya masa kenan a can mun fassara da gumaka ko duk abin da ake bautawa ba Allah ba a ɗaya daga cikin mangalin Umar ɗan Khattab ya ce aljibtu ne asihir shedanu da bokaye suna imani da sihiri wa tagutu ash-shaytan a fassara da Umar yayi cewa tagutu ana nufin shida an gane ko wa kana Jabir Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yake cewa at-tawagitu kuhan at-tawagit dagutu dagutu dagutai to su ne bokaye an gane ko ɗagutu shi ne duk abin da zai baka doka ta ci karo da ta Allah ka mai ɗa'a ko kuma ƙarƙashin sonsa ko binsa kasan saɓan Allah ne kuma ka bi to wani shi ne ɗagutu a shirya to bokaye ma sun samu wannan suna tun da boka zai ce ka je kabare kai ka za ka je kai kasan saɓawa Allah ne amma sai ka mai ɗa'a boka zai ce a je a yanko tufar mamaci likafan mamaci ko a wannan abin ne a mahaɗar hudu ko wannan aji a rataye a wuyan wata dabba ko wani abu daban kai mai hankali ka san duk wannan abin Allah baya su amma sai ka yi wa boka da'a ka aiwatar kaga ya zama to ka mai da'a akan kuma hanyar saba wa Allah saboda ka ya karɓi sunan ɗaukutu a nan a ɗawagita kohan yanzu da alaihimu shaitan kulle hayin wahid su bokaye to shedanu suna sauka a gare su duk lokacin da bukata ta zo to za su kirawo aljani ya zo he ya ba su sharadi akan biyan bukatarsu ana fahimta akwai abin da suke ko a bakin ruwa ko dab da faduwar rana ko dab da fitowar rana za su yi wani shirbici haka da kiran waye-waye sai aljani ya bayyana gare su musamman a bakin ruwa an fi wani a bakin ruwa musamman wanda kogi yake dab da faduwar rana dab da faduwar rana idan na faɗa ma wani abu idan ka je kai wala sai aljaniya bai rana ne ba an gane ko in dai ka je dab da magariba rana ta yi ja za ta fada bakin kogi kai wannan shirbicin to aljani zai bayyana gare ka ce me kake bukata idan ka faɗa masa sai ce tuni kuma za ka mun kaza duk abin da kace masa zai wallahi zai amma shi masu ya ɗora ka a layin da sai kafin musulunci an bayyanta wannan shi ne yana yanzilu alaihim mu shaidan fi kulli hayl wahid wa an abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakin abu huraira Allah ya kare da da shi yake cewa manzon Allah yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat manzon Allah yace ku guji abubuwa guda bakwai masu halakarwa al-mubikat sune al-muhlikat daya daga cikin bakwai din nan kowanne ɗaya iya halakarwa iya zama sanadiyar halakar ɗan adam ya rasa rahamar Allah ya rasa gafaran Allah ana fahimta bakwai din nan sai manzon Allah ya fara cewa sai Abu Hurairah yake cewa wa ma hunna ya rasulullah manzon Allah waɗannan wani suwaye menene da menene abubuwa guda bakwai din nan wanda suna halakar da mai aikata su sai ce a shirku billah na farko kenan shirka duk mutumin da yake shirka to ya hau hanyar halaka din da cewa innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya mutu ya shirka Allah ya haramta masa aljanna kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya ga iya baya gafara ga wanda ya mutu ya shirka amma duk laifin da ba shirka bane Allah iya gafartawa amma ga wanda ya shirka ana fahimta duk mushriki idan ya mutu dan wuta ya mutu kawai tunda Qur'ani ya ce duk mutumin da ya mutu ya shirka Allah ba zai gafarta masa ana fahimtar wannan abu na biyu sai ce wa sihir sai sihiri wannan dai abin da muke magana a kansa shi ma iya cikin muhlikat duk masihirci da mai zuwa gunda ake yin sihiri da shi mai yin sihirin to sun hau hanyar halaka ne gadan gadan sun hau hanyar wutar jahannama sai ce wa qatlul nafs na uku kisan kai allati harrama Allahu illa bil haqq mutum ya kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe wannan ran sai da abin da yake na gaskiya ne sai shari'a an fahimta haka kawai da ganganci ka kashe mutum to wannan hanya ce ta halaka na hudu wa akalu riba shi riba riba ga ta nan ta fantsamo a cikin kasuwanci kwabo ɗaya na riba manzan Allah yake cewa zunubin da mutum zai samu a kun Allah ƙwarar ya je kwanta da gyatin masa ya fi sauki abun Allah kan ka je lahira da kwabo ne guda ɗaya an ce riba tana da kofa 63 ko abin da ya kama da wannan amma an ce kofa mafi sauki daga cikin kofofin riba shine mutum ya je zuri ya ci masa la haura wala quwwata illa billahi da lillahi to gashi nan yanzu abubuwan ba di dadin ji ba da dingai to riba tana cikin wannan kuma riba ita ce laifin da Allah ke cewa ya shirya za su yi fada da masu cin riba har in ba su tuba ba da Allah da manzon Allah suna gefe suna jiran maciya ne musu daura da za su yake da su an gane ku wa akalu malul yatim na biyar shine cin dukiyar maraya duk mutumin da yake cin dukiyar maraya to ya hawa hanyar halaka inji Allah tunda ita dukiyar maraya Allah da kansa yake cewa cin dukiyar maraya wuta mutum yake ci wuta haka Allah yake innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara duk wanda yake cin dukiyar maraya da zalunci to Allah ya ce wutar jahannami yake ci an fahimci wannan ku je shari'a court ko over shari'a court ku gari akwai wani alƙali da muke magana da yake cewa in dai shari'a court ce a jihar nan to ba ɗaya wanda ba za ka je ka samu kes ɗin cinye haƙƙin maraya ba wani kaji kawunsa wani babbansa wani babban yayansu wani kaza an daddane haƙƙin marayu na farko da ya wuta mutum ya ci wuta balbal haka mazan Allah ya ci na biyu kuma halaka ce an fahimci wannan tsakaninka da dukiyar maraya in har baka da iko riƙewa ka ce ba za ka iya a nemi mai hali wanda yake da amana ba shi riƙe in ya girma ya balaga ya yi hankali ya tattara dukiyar sa bashi gashi amma matukar ka ci dukiyar maraya da zalunci to babu shakka ba za ka wani lafiya a gaban Allah abu na gaba bayan akalu malul yatim sai ce wa tawalli yawm dhaf da gudu a ranar da ake yaki tsakanin musulunci da kafirci ko gudu gudun tsoro ba gudun dabara yan gudu ne da dabara ko ƙara ƙarfin yaƙi ko kaga a ga ‘yan uwanka can za ka je ka higa cikinsu wannan ba laifi bane amma ka juya baya don tsoro don ka gudu kamar ‘yan uwanka a fagen fama to shi ma halaka ce an gane ko kina ka cewa man yi wallahi ne yawon izin dubarahu ila mutaharifan likitali dan mutahayyizin ila fi'a sai ce faƙaɗe ba a da ƙatabin min Allah wa ma'awa ku jahannam wa bisil masu Allah ya tsare na bakwai sai ce wa ƙazafu al-muhsanati da ghafilatil mu'minat daga cikin abu bakwai masu halakarwa shine ka samu wata baiwar Allah mutum ya kirki ka mata jifa da ƙazafi ka jefe ta da kalma ta taɓatanci an fahimta don kawai buƙatar ka ta ƙi biya a wuta ko za ku irin wannan maza wanda in mutum har ya nemi mace kaza kaza kaza ta ƙi to sai a dinga jifanta da fasanci ai da rubar gara wannan hijabin da suke sha duk kariya ce da ka ba ka ba ka dinga kokarin sai ka blackmail na ta ka bata ta gaba daya dan wani fadi wata mutuba ta ga kawai to duk wanda ya ce wancin ba mutum mai kirki ba ce wancin mutumiyar banza ce haka kawai don shari to ita ma wani hanyar halaka ce abin ba wai ba na wasa ba ne ana fahimtar wannan yi wa mace ƙazafi ai wani mazan ya ce ya ce ka san yanzu jama'a da yawa suna faɗar maganar da wallahi da za su girmanta to da ƙwarar mutum ya yi awa 24 ma bai magana duk wanda ka ce ya wani mazanaci ne to shari'a abin da take so ka yi ka fita kanka sai ka nemo mutane uku bayan kai wanda kuka ga wannan mutumin iya aikata zinan aliyar a lokacin suke kwance da matar ga al'aurarsa cikin al'aurarta to sai ka ga wanda zai dauka bayan kai sai wani na biyu ya zo ya gani bayan na biyu sai na uku ya gani bayan na uku ya gani sai na hudu ya gani wai ba ku gansu a ɗaki ɗaya a kulle ba ko gansu a gida ɗaya ko gansu a lallabi a mayafi ɗaya a sai idan ka ya nuna ma ra'ayar aini ko mutum ɗaya biyu ukun ba kira wasu za ka yi ba sai kawai shi ma ya zo ya gani hallar wani ma ya zo ya gani hallar wani ma ya zo ya gani kuma duk kuɗin nan sai ba wani girajin tsakaninsu da bizanar kuna fahimta idan da rigima dama dama akwai rigima to ko ya je kotu ya ce ya gani ya zaune shari'a ba ta tafi wani shari'a to sai an sawa mutum uku bayan kai wanda suwa ga al'aurarsa cikin al'aurarta sannan shari'a za ta yi da abin da ka faɗa amma in ka cewa mutum mazinaci ba wannan na farko dai a duniya sai an ma bulala tamani in shari'ar musulunci yake kuma an daina karɓar shaidarka kuma sannan ka dinga neman tuwo tsakaninka da Allah in kuma Allah bai so ba idan ka je can masu ya bula na ka sai ma uwa yanzu mutanen da yasa aka ce a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba yankewa mazinaci hukunci da shida ba an bayyana sai dai wata ta ta ce ta yi ciki ba miji aka tambaye ta kaza kaza ta ce haka ne ba ta da miji ta yi ciki wani kuma ya zo ya yi kirari ya ce ya yi zina a ce hankalinka ya ce hankali na kaza kaza kaza duk dai to sai dai irin wannan ikirari amma ba wanda aka taba kamawa da wannan shidin da Allah ya ce a kawo a taki sannan a mai hukuncin da ba ta bai ba domin kare mutuncin dan adam da Allah ya kare mutuncin dan adam da Allah ya amma yanzu mutum da zaka ce an mazinacin banza mazinacin gobe manemin mata to shari'a tana bin wannan bajin ba ba wai magana ba ce zaka faɗa a teburin shayi ta wuce wallahi ba ta wuce ba kira mana katibi da su rubuta ta suna sai kayi furubin akan magana ka ci wani mazanaci eh to shi kenan ina shaidu uku bayan kai ina horgai shi iya zana a lokacin da ka wada an bayyana wannan ko ɗa namiji ko ɗa mace kaiwa wannan jifa to ana bin ka wannan bashi idan baka zo da su ba sannan kuma Allah zai hukunta ka alaka Allah ya tsare ni ne qazafu al-musanati al-ghafilati al-mu'minati وعن جندب وعن جندب مرفوعا daga sahabi jundub bin abdullahi kenan Allah ya kare dadi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddu sahir darbahu bisay masihirci matsafi har inda an san aikin sa kenan yin sihiri wa al'umma an kama shi da evidence to manzon Allah ce hukuncin sa aka hiji kawai shine darbahu bisay ba kille wuyarsa da takobi shine hukuncin masihirci matukar an kama shi da abubuwan da suka tabbatar masihirci wasu malaman ma sun ce ko tuba ba za a neme ba an fahimta ba za ma a ce to ba inda iya sihirin aka kama shi to shikenan za zai zai bakwanci lahira kawai rawahu tirmidhi wa qala sahihun annahu mawquf wa fi sahih wa fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari an bajala bin abada qala yace kataba Umar radiyallahu anhu Umar dan Khattab ya rubuta a cikin ya rubuta gwamnoninsa a lokacin ya khalifa ana gane ko yawa yake cewa ani qutulu kullu sahirin wa sahir daga cikin doka da Umar ya bayar dukkan gwamnoninsa da suke mulki a jihohin musulunci a lokacin yace dukkan masihirci namiji da masihirciya mace an kama su aka yi su an bai jana an itulu kullu sahirin wa sahira fakatalla salasa sawahir sai shi wancan sahabi bajjala yake cewa a gabana sai da aka kashe masir zauro ana ganewa an kama su da tsafi suna yi shike da shari'a ta ce a gama da su wasahha an hafsa radiyallahu anha ya inganta daga hafsa binti umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha amarat bi qatl jariyatan laha saharatha a hamsa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa ita ce jariya to ita wannan baiwar ashe masiriya mai sihiri ce wata rana zai ta yi wa ita hafsan uwar gijiyar ta mata sihiri Allah ya sa asirin ta tonu aka gane cewa wannan baiwa mai tsagi ce sai hamsa ta bada umarni a je a kashe ta kawai an gane ko fa qultu sai shi mai mai littafin ya ce ah fa qutilat ya abuwan fa qutilat sai aka je aka kashe ta kawai وكذلك صح عن جندب قال احمد يا inganta daga jundub yace imamu ahmad yace an salasatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan wannan hadisi an fito da shi daga mutane uku daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sun bani irin wannan labarin sun ce umma hafsa binti umar matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta taba kawo masirciya bai wanda ta ba duka ji aka ce ta kuma ba sahabin da ya mata inkari duk sahabban da suke lokacin domin ta bi ta farkin abin da mazan Allah ya ya ce dukkan masirci ya kama shi a kai shi amince wannan fiye masa'il al'awwal tafsiru ayatul baqara min ji fassara ayatul baqara ko har ma na mana gyara na dauko tun daga wata ba hudin na jingina zuwa ga wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq tafsiru sutul nisa Allah ta'ala ke ce yu'minuna bil jibti wa tagu wannan aya ce cikin suratul nisa an gane ko mun ji fassarar da Umar yayi wa al jibtu da tagu al-thalitha tafsir al jibti wa tagu wal farq bainahum me ake nufi da al jibt me ake nufi da tagut me bambanci tsakaninsu ar-rabi'a anna tagutu qad yakunu min al jinsi wa qad wa min al jinni wa qad yakunu min al insi shi ɗagutu iya kasancewa cikin mutane kuma wani iya kasancewa cikin aljanu shi ne duk wanda za a yi wa bauta ya su ko duk wanda za a saba wa Allah ya ji daɗi don ana mai ɗa'a to ya zama ɗagutu alkhamisa na biyar a ma'arifatu saba almubikat mun san abubuwan can guda bakwai da suke halakarwa ko ko kuma ta zo eh kuma ta ba ko to mu girga na farko shirka ashirk asir eh wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akalu riba wa akalu mal al-yatim ai na faɗi biyar ko to ina biyu suke ya wato yawm az-zahab da guduwa fagen fama ana yakin musulunci da kalbin sai na bakwai kazafi ko yiwa mace baiwar Allah kazafi ko yi wa namiji bawan Allah ƙazafi ta wannan su ne saba'ul mubikat an fahimta shi ne alkhususat bin nahai wanda aka keɓance su wajen hanyar kada ka afka musu as-sadisa mas'ala ta shida anna sahir yakfu dukkan mai sihiri to ya kafirta dukkan masihirci yakfu ya kafirta as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu yaqtulu wa la yustatab shi masihirci har in an kama shi da evidence iya sihirin to shikenan kashe shi za a ba za mu animate ba shine yaqtulu wa la yustatab as-samina na takwas wujudu hadha fil muslimin duba ana samun irin wannan masihirta a cikin musulmai fi ahadi umar tun lokacin wadan katsar yace to ba kai ba kai ba kai ba yaya abin zai kasance kuma bayan umar yadda shekara dubu da ɗaruruwa rabonmu da umar kaga a lokacin zama an samu masihirci a cikin musulmi to balantana kuma yanzu kaga masihirta suna da yawa kuma a cikin masu da'awar musulunci a cikin zuciyarsu na babu bayanu shai min anwa'i sihir babi zai magana game da shai wani abu min anwa'i sihir daga nau'in sihiri wani abu kaɗan zai ka daga cikin nau'o'in sihiri ƙala ahmad imamu ahmad ɗan hambali ce haddasa muhammadu bin ja'afar haddasa na auf bin hayyan bin ala haddasa na ƙatnu bin ƙubaisa ko ƙabisa an abihi daga baban shi annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam kan yace yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innal iyafa iyafa wa turuq wa tayra min aljibt ay min asihir kin al iyafa tsafi kai canfi a ce in ka fito ka gama kawo to ba sa'a hukun za ka fito daga gidanka ka fito ta baya-baya an gane ku iyafa kamar wani aikin da boka zai dora ka aka a ce kullum za ka yi ga gidanka yi gada wani abu a hannuwa ko wani abu da da sauran da irin wani abubuwa to shi wannan da tsuruk da abin da za a bayar a ji ka ji hanya ka tona ka binne ko ka je tsakiyar hanya ka yi wanka tsirara ko ka je ka binne wani abu a magama hudu ko wani abu daban sannan wa ƙayara da irin tsafin da ake ɗaura wa tsuntsaye a cikin yi wa mutum kurciya ko ana faɗa yi to da gaske ne ana samun tsuntsu ya ɗaura mai wani sihirin sai ya tashi da shi shikenan kuma shikenan wannan sihirin sai dinga tasiri kan wanda aka yi da wannan ya ce duka irin wannan suna cikin sihiri kina minal jubut suna cin abin da ake nufi da tsafi kuma yanzu nan ƙala auf al-iyafa shine zajiru tayr abinda ake nufi da iyafa shine zajiru tayr shine aje a samu wasu tsuntsaye da suke kwana kan wata bishiya aje a girgiza su to duk inda suka mafi yawa suka yi daga tsuntsayen to shikenan an baka sa'a in tafiya zaka yi nan zaka an gane ko to wani iya cikin sihiri shi ma wa turuq al-qattu muqayyad bil ardh abinda ya ce rufi da tsurku shi ne a baka wani ba ya kace kai tono a magamar hudu ta hanya ko wata inda hanya ta kare ko wani abu makamancin wani ta kaje ka tona ka binne abu wanda iya da alaka da hanyar da mutane suke to shi ne abinda ya ke rufi da turuk wal jibt qala al hasan abinda ya ke rufi da jibt imam al hasan al basri yace a menene ce ranar zuciya da ko rannatu shaitan rannatu shaitan kamar a irin kururuwar shaitan din nan shine shine aljibta fasar imam hasan al-basri ko bin umarnin shaitan ko kururuwar shaitan ka bi ta kai aiki da ita ita ce aljibt isnaduhu jayyid wani abi dawud wa nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi al-musnad bin akwai wani hadisin daga imam an-nasa'i da imam ibn hibban Allah ta'ala ya musu rahama وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله تعالى ya ƙara yadda da su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man itabasa shu'ba min an-nujum itabasa shu'ba min as-sin zada ma zada rawahu abu dawud wa isnadihi sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yaje dosano ine iktibas kenan ka tosano wani haske daga shi uba minan nujum daga irin ilimin taurari da ake cewa ana aiki da su wajen gane abubuwa a ce ai tauraro kaza ya bayyana ai abu kaza ba zai faru ba ai tauraro kaza sai ya bace sannan za ka yi tafiya an gane ko akwai munajjimun masu aiki da taurari masu ba da umarni da taurari cikin abin da Allah ya boye da rai to sai ma da yake manzara kita duk wanda ya je wajen masu irin wannan aiki da taurari wajen faɗa ma koyayyen abu na gaibi to sai yake cewa ɗin tabbasa shi uba mini sihiri hakika ya ɗosano wani ɗosano wa sihiri shi ma wani nau'i ne da sihiri za da ma za da duk lokacin da ya ƙara to ya ƙara faɗa cikin sihiri walin nasa'i min hadisi abi huraira imamun nasa'i hadisin abu huraira Allah ya ƙare da shi yake cewa man aqada uquda summa tanaffasa fiha faqad sahara duk wanda je wani kulli yayi tofi cikin kullin tofi na sihiri to yayi sihiri yasa Allah yake cewa mu roki Allah neman tsari daga wamin sharrin nafasati annafasati fil uqadi an gane ko akwai abubuwan da masu sihiri suke amfani da su wani zare ne za a nemi baki ko menene haka a dinga kullawa duk kulli daya sai a yi tubi sai ya ambaci sunan wanda aka yi wa sihir da kuma abin da ake so yi ko abin da ake so yi zama in an jawo ka ana kullawa sai a yi tubi sai a yi gaba halawa sake tubkawa sai a yi tubi to ka nemi tsarin Allah daga waɗannan tunda ana yi tunda Allah ya sauko da aya guda ana yi to ana yi kullum ka dinga neman tsarin Allah daga wannan wa min sharrin nafasati bil uqad masu kulle kulle suna tofi ciki domin su su sauta ka an gane ko yasa kun ga wannan zakar din wallahi tallahi kar ku yi wasa da shi ku dage da azkar din azkar na kwanciya bacci da azkar na tahi daga bacci kada ku yi wasa da su yaran ku kanana a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ku dinga tuba musu ka koyawa ma wahajiya ta iya ta dinga hada hannunta tana karantawa tana shafe rubutun su tunda tsafi har kananan yara iya tasiri a jikinsu an bai fi wannan duk yadda za ka in ka je kwanciyar bacci ka tara hannu ka karanta kulhu uku falaki uku nasu ka tofa ka shafe jikinka duka ka karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasul ka karanta hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim guda bakwai ayi ashe ku haka ko tunda ba ku kawo sadaka da kuna kawo sadaka sai a ta budawa amma za mu tsaya a nan ana ganewa to ka rike wannan ka rike wannan shine maganin shagun mutane duk abin da ake ma na jifa da sihiri da tsafi in dai ka rike wannan wallahi ba abin da zai fare ba abin da zai same ka kuma ka yi kokarin kiyaye sallah a lokacin ta sai dai inda larura ta gaske kar ka yadda a yi sallah baka jin shi ma wannan kariya ce a jikinka ka dinga kwana da alwala duk lokacin da gama abin da kai za ka yi kwanciyar bacci ka je ka kwanta da alwala ka kwanta da ɓangaren dama an fahimta idan kai mummunan mafarki ka ce a uzubillahi mina shaidanar rajim sau uku ka tofa a hagu da kai ka juya ka koma wani bani ka kwanta in dai ka riƙe wannan to za ka zauna lafiya an fahimta nan in kuma Allah ya hore maka dinga kyautata wa mutane addu'ar mutane tana tasiri za ka fita ce Allah ya kiyaye ɗin nan iya tasiri wani ko nera goma kawai sai ma wannan Allah ya kiyaye a dawo lafiya to iya ta tasiri almajirai ka samu kana da hali ba su abinci Allah ya kiyaye Allah kai ku lafiya iya da tasiri shi mana hanya ce ta neman tsaro daga shari an bai jana to duk wannan abubuwan suna nan da yawa wanda shari'a ta yarda da su in ka aiwatar kuma ka aikata sunna kuma ya ka aikata abinda Allah ta'ala zai baka kariya Allah ya samu dace sai malik ya cewa man aqada uquda summa nafasa fihi fiha wanda ya kulle kulle ya tubi cikin kulle kullen faqad sahara yayi sihiri wa man sahara faqad ashraka duk wanda ya sihiri kuma yayi shirka wa man ta'allaka shay'an wakila ilay duk wanda ya rataye wani abu wannan abin da niyyar zai mai wata kariya ko zai kai shi wani gunda bai je ba to shi kenan za a bar shi da abin Allah ya mazala ce ba ruwan Allah da shi Allah zai tsami hannunsu da gare shi wa an ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi dan mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bil abba kuna so na ba ku labari abinda yake nufi da al abba al abbatu yace hiyan namima al abba shine namima annamimanci ko gulma a ɗau zancen wannan aji a faɗa wannan domin a ɓata tsakanin shi ne annamimanci a gane ko alkalawan bayanar islami biniyatin fasad ka ɗau zancen wannan kai wannan domin ka ɓata wannan tsakanin aiwa ne wallahi in ba ka na karka ji abin da yake faɗa duk mai wannan annami ne ja to kai ɗin da ka faɗi wannan me abin da zan gamsu da shi ne ko ba za ka yi zance nan ba da wannan kun gane hausa duk wani wanda ya zo ya ce ma wane ya ce ma kaza to in Allah ya yarda sai ya je ya ce kai maka cewa wani kaza duk annamimin da ya kama annamimancin wani wallahi sai ya kai annamimanci ga wani kuma so daga annamimi datse shi ake taka masa bulki ake ba a san ya yadu har ya zama fitina a cikin mutane to manzon Allah ya ce al-abba hiya namima alƙala bainan nasu alƙala shi ne mai ɗaukan magana tsakanin mutane je faɗa wannan kaza ya je faɗa wannan kaza ya je faɗa wannan kaza duk da niyyar batanci kuma wannan annamimi ne original wanda iya cikin mutanen da manzala ce ana musu azaba a kabari hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah ya wuce ta wani kabari ta wata makabarta kai sai ga wasu kabari guda biyu sai ci wadancan fa yanzu ana musu azabu manzo Allah yake faɗa sahabbai la yu'azzibani la yu'azzabani wadancan fa ana musu azaba amma wa ma yu'azzibani an kabiri sai maza da ce abin ba da ake musu azaba a kan zakar ku ɗauka wani abu ne mai girma a idan ku ba ku ganin su da girma ba ya ce ɗaya dalilin da ake sa ake masa azaba annalimi ne yamshi bai na nasu bin nalima ɗaya kuma iya fi tsari amma baya suturce kansa ko ina zai baza al'aurarsa ya fi tsari har ya mutu bai daina ba to dalilin wannan laifin sai Allah ke masa azaba a kan amma yi nan so daga annabi manci ba aikin mutumin kirki ba ne ba sai yake cewa rawahu muslim walahuma an ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar yace Allah ta'ala ya kare da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min al-bayan al-sihra wani kuma tsafin su daga magana ne duk inda ka kai da tauri daga yazo ya tsara kaza akwai irin mutanen har sai ya tafi za ka gane ko za ka dawo hankali ka bayani kawai zai ma wala zai tafi da kai yasa irin su hatta mata duk taurin kan mace duk yanganta in dai sun mata magana shi ne dakunan su suna nan a cikin mutane kuma shi ma tsafi ne wani harshen zai ji a dinga masa wannan tobi tobi da je ko kai ne sarkin rashin ba da bashin ya je tsara ka wala sai ka bashi sai dai bayan ya tafi kai dinga ah ya fi kunan bewa inda mina la bayani la siya magana akwai ta sihiri za a zo a tsara ka to in ba irin wannan ba sau nawa za a za a zo a ce mutum haka za a zo a ce je sai gonar kaji a ji a nuna masa ya ba da kuɗi ya yi komai sai an baje kuma sai ga ko ya jeji ne ba kuɗi ana irin wannan ko a je ga wani gida ko wani gida mai ko ta kadara mai girma a je a gani duk gashi gashi gashi gashi a siyar a ba da kuɗin wallahi ya san da fi kenan ya nemi a rasa sihiri ne sihiri ne inda min al-bayan la sihra an gane ko fihi masail malice a wannan babi akwai masail al-ula ta farko an al-ayyafa wa turk wa tayra min al-jibt da wancan kururura ce dan da abinda ake binnewa akan hanya na tsafi da kuma tsaurawa tsuntsaye wata laya ko wani zari haka da tsafi duk suna cikin sihiri asaniya tafsirul ayyafa wa turk mun ji abinda ake nufi da ayyafa da turk asalisa na uku ana ilmin nujum nau'in min anwa'i sihir ilmin taurari na sanin abin da zai faru gobe ko jibi ko badi to shi ma nau'i ne daga cikin nau'in sihir arabi'a an al-aqd ma'a an-nafs min zalik kullu kullu da tofe tofe yi ma iya cikin tsarin tsafi al-khamisa na biyar annan namima min zalik annamimanci ma jaha kwatsa iya ci as-sadisa na shida anna min zalika ba'd al-fasaha daga cikin tsafi ma akwai tsafi na fasaha da iya magana an fahimta ina inna min al-bayani la sihra wanda ga yazo yayi magana to ya gama tsara ka ya tsage ka kenan an fahimta wannan babu ma jaa fil kuhan wa nahwihi babu zai magana game da bokanci shine kuhan da abin da yake kama da wannan ko da abin da yake kama da bokanci warawa muslim fi sahihi an ba'dhi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fito da hadisi cewa daya daga cikin matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce man ata arrafan fasalahu an shay'in summa yuqbal lahu lam yuqbal lahu salatu arba'in yawm manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta daya an ji magana ta daya daga cikin matansa yake cewa man ata arrafan duk wanda ya ce wajen ɗan duba shi ne Allah wanda zai duba ya ce ai mun duba wannan shekarar wake zai yi tsada ko ba kake faɗa ba wannan shekarar ai shekarar masara ce saboda ka je ka sai masara ka kimshi ka sai da gidanka ma ka sai masara ya Allah ya kunya ka insha Allah an gane ku ko wannan shekara ta kaza ce kuma ka yadda ka hau to maza Allah ce in dai ka je wajen dan duba ya faɗa ma wata magana ka karɓa kai aiki da ita ko kuma kawai fasala kuma an shi ka tambaye kan wani to lam yuqballahu salatu 40 yawma kai da ka je gun wannan dan duba sai kai sallan kwana 40 Allah ba zai karba sallan kwana 40 mutum zai wallahi ba ruwan Allah da wannan sallan kuma sai kai kago jama'a in kun ga mutane suna aikata wani abu wallahi karka yi mamaki in dai kana ta'ammuli da ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen fa da tuni Allah ya tsine musu albarka to dukkan wanda Allah ya tsine wa albarka wani wani aikin alkhairi zai ba zai yi ba shi yasa ba za ka yi mamaki duk mai mu'amala da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah har in ka ga wani iya aikata wani aikin wallahi ba za ka yi mamaki mai lafiyayyen imani wanda Allah yake kaunarsa wanda suke tare da Allah Allah ya bai watsi da shi wallahi ba zai ka dona aiki wallahi ba zai ba amma duk masu irin wannan mujirmanci masu abin mamaki a cikin mutanen nan ko musulmi ne wallahi irin su yawan su tun Allah ya sallame su wallahi ba su ba Allah ba Allah ba su kun fahimta to kun ga dai mutum ya je wajen dan duba nassin hadisi manzan Allah ce Allah ya ce sai mutumin nan ya yi sallan kwana arba'in Allah baya su kun san kuma Allah fishi ya yi ya sa mai wannan hukunci kuma wannan kwana arba'in ɗin dukkansu a cikin fishin Allah ya yi wanda Allah yake fishi da shi wani aikin alheri zai ba zai yi ba ya sa zuciyarsa ta juye gaba ɗaya ba ta ganin alheri ba ta ganin alheri ba ta garin alkhairi ya za ga mutum ɗaya ya danne haƙƙin miliyoyin mutane bai damu ba ba abin da ya dame shi wallahi tun wannan zuciyar ta daina ganin alkhairi ko shi kadai ya zama sanadiyar jefa al'umma a bala'i shi kadai ba abin da ya dame shi in dai buƙatarsa za ta biya to kowa ma ya mutu to tuni irin waɗannan mutanen Allah ya sallame su ba su ba an bayyana wannan a ko kuma mutumin da ya san gashi nan ana ta cewa abu kaza haram ne Allah ya haramta azabar wuta wane ne wane ne amma ko idan tsaya yi gizo ba zai yi ba zai ji aiwata yadda ga abin da ake ta faɗa malamai su ta faɗa hodin na siyan amfanin abinci ka ɓoye da niyyar tsada to Allah ya tsira musu albarka kana an abin da za ka taƙaita magana haka kenan duk wanda ya sai masara ko shinkafa ko wake ko gero ya koye don ya yi tsada ya fito ya siyar to tsinan nan Allah ne yanzu ka ɗau irin waɗannan mutanen su tsinan nuno ne a cikin ai ba za su girgu ba an ce wani gidan gidan shigar sa ya siyar ya je siya ba ne koyi gidan da yake ciki ya siyar ya kama haya kuɗin ya je siya masara da gero da dawa ya koyi domin tattalin bala'i kawai so yake nan da wata hudu biyar talakawa sun yi ga cikin bala'i ya dinga fitowa na sirar da aka dama kai bukatar su gina irin su nawa ne a cikin mutane duk wanda Allah ya tsine masa albarka duk abin da zai akwai abin mamaki a ciki ba abin mamaki a ciki ko harkar liwani duk ɗan liwani duk abin da yi wallahi karka yi mamaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa suna hira da mala'ika jibril mala'ika jibril ke ce ya rasulullah ke ce kagan mu nan mala'iku ya ce yace duk gunda ake liwadi duk area da ake liwadi to wallahi ba ma ke zama sai manzo Allah ke tambaye sa me dalili sai mala'ika ke cewa a gaban mu fa aka halakar da mutanen annabi muna gani Allah ya sa aka cicciko kasan garin tun da ƙarshen kasan garin aka cicciko yadda aka yi sama yadda aka jingina su da sama tafiye shekara 500 sannan aka juyo su kuma aka haɗo su da tsakukuwan wutar jihannan yake a gaban makai wani ya sami ke tsoron duk inda ake liwaɗi akwai yiwuwar Allah zai irin wani abu ya sa wallahi ba ma izuwa to amma yanzu nawa ne suke liwaɗi nawa a cikin mutane ga kwanan nan ma ce mai girma gwamna ya samu bajewa wasu gidaje wasu motar kai wa'ansu a tumburi wa'ansu a bcg duk ana zargin a ci ana lura da yake ana kayar ana lura da su amma ba don allah mai haƙuri ba ne ai na zaune labarin ake wallahi wani labarin ake harkar riban nan gashi harkar zinacin zinacin nan gashi kuma a galabiya su ne shugabannin al'umma su ne masu fin al'umma
tun ragamar al'umma tana hannunsu ya sa muka mai shiga hannun koraye da zakoki dai haƙuri da addu'a shugabannin namu da masu kudin namu a galibiyarsu ba mutane kirki ba ne a galibiyarsu Allah ya fi da su ko wa'ansu ma Allah ya tsine musu albarka ya sa za su ke abin da a hankali ce ma hankali ba zai bayan aiki ba amma za su yi ba ruwansu to in ba wanda hankalinsa ya juyi ba ana kukan bala'in tsadar mai ya gallabi mutane ya za ku ji kusa a kuma a dokar haraji da ya ce ma ƙara ƙaƙaba mutane bala'insa ko an janye tallafin mai a meran da ya karɓi mulki ba a je ko ina ba ka ce kuma an ƙara wa kuma ba a je ko ina ba ka ce an ƙara an ƙara an ƙara in dai da hankali da tunai ta yana wanda zai yi duk kuma su ne shiga jagorin da su duk wannan mai imani kai da abin da aka yi sau ka riƙe imani da kawai haram ba ta da kaɗan ba ta da yawa kai ma talaka duk abin da ka san haram ne kake yi shi duk abin da ka san haƙƙin wani ne karɓar shi duk abin da ka san zai kai kauta ka guje shi to idan kai wani sai ka ci ribar wannan rayuwa duk bala'in da za ka sha a duniya bakin mutuwa ne kawai amma an dai ka sake ka bi su don to akwai yiwuwa za ku ta halaye ne da su wanda ba ka ake fata Allah ya samu dace ina ganin za mu tsaya a nan insha Allah lokaci yayi mun karanta wannan hadisin guda dai a babi idan mun dawo sai mu dora kansa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kabita Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kace mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya tuka mu Allah ya tuka mu haifan Allah ya sa mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ka tsare mana imanu ya Allah Allah ka sa mu mutu da imanu ya rabbal alamin Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu ta farki bare da shi ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya Allah ka tsare mu daga aikata haram ya Allah ka tsare mu daga cin haram ya Allah ka aika tsare mu daga dukkan abin da kake fishi akan sai Allah ya Allah ka dora mu kan abin da kake so kuma kai da shi Allah ka ba mu ikon gama da wannan rayuwa lafiya Allah ka mai da kowa gidansa lafiya na'am Thank you.
وعليكم السلام Allah akwai tambaya da wani bawan